Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
Bismillahir Rahmanir Rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
باب الأول في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم ساب ونقص من تعريض أو نسه
kace babi na farko fi bayani ma huwa fi haƙƙihi sallallahu alaihi wasallam sabbun cikin abin da a haƙƙin annabi alaihi an faɗe shi zagi ne aw na ƙasin ko kuma tauyewa ne min ta'aridin daga jirwaye da kamar wanka aw nasin ko kuma baro baro
idan fasallahu iyaka yace ka sani wa faqana Allahu wa iyaka Allah ya mana gam da katar da kai
أن جميع من سب للنبي صلى الله عليه وسلم أو آبه أو ألحق به نفسا في نفسه
أو نسبه أو نسبه أو دينه
أو حسنة من خساله
أو أبدد به أو شبهه بشيء على طريق الساب سبه حول إزراء عليه عليه أو تأثير لشأنه لشأنه أو الجد منه والعيب له فهو ساب له هو إيشي إعلام كسني وفقنا الله وإياك على من جم دكتر تعالى دكي أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم dukkanin wanda ya zagi manzan Allah mai tsira da amincin Allah hau abahu ko kuma ya aibata shi hau alhaka bihi na ƙasan ko kuma ya riskar masa da tawaya fi nafsihi akan ganga jikinsa alayhi salam au nasabihi ko a nasabarsa au dinihi ko a addininsa au hasalatin min kisalihi ko wata ɗabi'a daga ɗabi'unsa aw arrada bihi ko kuma ya mata jirwaye da kamar wanka aw shabbahahu bi shay'in min alaɗari isabbi lahu ko kuma ya kwatanta shi da wani abu a bisa tafarkin zagi gare shi alaihi salam aule izra'i alaihi ko kuma wulakantarwa gare shi awa tasgiri li sha'anihi ko kuma kankanta sha'anin annabi alaihi salam aule gaddi minhu ko kuma sukansa wala aibi lahu ko kuma aibata shi fa huwa sabun lahu wannan za a dauke shi mai zagin annabi ne alaihi salam
والحكم فيه hukumar sabi ya kutar kama nubayinu hukuncinsa shine hukuncin wanda ya zagi annaba alaihissalamu kashe shi za a yi kamar yadda za mu faɗa nan gaba in ji alƙali hazal badi ala hazal makasadi ba ma togace wani fasali daga cikin fasalan wannan babin ala hazal makasadi a bisa wannan manufar ta wanda ya haɗa annabi alisa ko riskan masa da wata tawaya ko a kansa ko a nasabarsa ko a addini ko a ɗabi'arsa alaihi salam ko ya jirwaye da kamar wanka in dai abin ya kai ga wulakanci ne to shi kenan hukuncinsa hukunci mai zagi kuma kashe shi za a yi ba ma togace ko ɗaya
ولا نمتري فيه تسريحا كان أو تلويها أو تلويها لا نمتري فيه ba ma wato taraddadi ba ma shakka a cikin wannan tasirihan ya kwalo-kwalo kana autal wihan ko kuma wato jirwaye da kamar wanka ba a fili ya faɗa ba
وكذلك من لعنه haka nan wanda ya la'anci annabi alaihi salamu أو دعا عليه ko yawa annabi alaihi salamu addu'a أو تمنى madarratan lahu ko ya burin wata cuta ko wata illa ta samu annabi alaihi salamu أو نسب إليه ما لا يليق biman sabihi ko kuma ya danganta masa abin da bai cancanta ga matsayinsa da bukamansa na annabta ba على ya danganta masa wani alikir aladariƙin zammi a bisa tafarkin suka
أو عبس hau a bisa fi jihatihil azizati عزيزة ko yayi wasa da katarnan annaba to na bangaren annaba alisu wanda yake mai daraja bisufin min alkala'i بالكلام da mummunar magana وحجر wa hujrin wa hu- hujrin ko kuma kalma wacce take ta batsa mara kyau من mummuna القول wa munkarin min alqawli ko kuma wata kalma wacce take mummuna wa zu- wa zurin ko ta ƙarya amma anan ba yana nufin wanda yau annabi ƙarya ta hadisi ba wannan ba shi yake nufi ba ya faɗi wata magana ce annabi alaihi ya faɗa a'a yau annabi ƙarya a jikin gangar jikinsa alaihi ko wani ɗabi'arsa ta hanyar ya zo danganta ƙarya kuma suka yake nufi to wannan hukuncin zagi ne kawo ayyarahu يره ko kuma ya aibata shi
مما bi shay'in da wani abu mimma jara min bala'i daga abin da ya gudana daga jarrabawa wal mihnati alaihi da kuma musibatu musifu da ba- da rashin lafiya da suka samu annabi alaihi salam أو غمسه ko kuma ya ta- ya tauye shi bi ba'dil awaridil bashariya da shashin bujire-bujire na mutuntaka alja'izatu wacce take na halak wal ma'hudati ladaihi wadda kuma aka saba gani gare shi irin su ciwon kai su zazzabi irin wayannan
وهذا كله إجماع من العلماء wannan baki ɗayansa ijma'i ne daga malamai وأئمة sil fatawa da ma'abota fatawa من لدن illa dunis sahabati ridwanullahi alaihim ila halum majarra ila halum majarra eh sun ce eh, alkali ya amfani da wannan kalmar amma ga su malam makinu a sana na hau shi min din ce min ladun kafi ta ladun ana fasa ana yi mata jarra da min to sai alkali kuma da ya min ladun sai ce ila wanda a larabci ba a ce ila halun majarra sai dai a ce wa halun majarra kuma ya saba haɗi magana dama min ladun sahabatar wanda lahi alaihim ila ila wakatin rahin sai ce wahalun majarra e ila wakatina wahalun majarra to ya cire wakatina din tun daga kan sabon ruwan da alayhim har zuwa lokacin mai ji alkali wahalun majarra da abin da ya tafi ila mulki ya wannan shine hukuncin kawai
قال أبو بكر bin al-munzari babakar dan munzari yace أجمع عوام أهل العلم mm, على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل.
يقتل a jama'a wa mu ahlil ilmi wannan ba amma wanda aka sani bane ba ita bace amma ba a sata cikin lissafi wato rajul share mutumin kan hanya man of the street ba da su ake ba awamu anana nufin jama'a jama'ar masu ilimi sun haɗu alaman ala annaman sabban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya kutalo wanda ya zagi annabi sun kashe shi aiki
وممن قال ذلك مالك maliku bin anas daga cikin wanda suka faɗi wannan akwai maliku dan anas Wal- imamu darul hijrati wallaisu faqihu mis eh laisu bin sa'ad shi ma faqihu mis wa ahmad wa ishaq وإسحاق eh da muhammad da ishaq ko mazhabu shafi'i shine ko mazhabu shafi'i cewa wannan duk wanda ya zagi annabi alaihi wasallam kashe shi za a yi
قال القاضي أبو الفضل alkali abul fadl shine alkali iyad almusannifu ya ce huwa muqtada qawl abi bakr siddiq radiyallahu anhu shine muhukuntar magana sayyidina bakar siddiq radiyallahu anhu bai ce huwa qawl abi bakr siddiq ba saboda amana ta ilimi muqtada ne to an samu a zamanin khalifancinsa irin abubuwan da ya aiwatar da kalmomin da ya faɗa to suna nuna haka radiyallahu anhu
wala tubbal tawbatu inda haula'i ba a karɓar tubansa a wajen wa'annan da ya lissafa dukkaninsu wani zage annabi alaihi ba zai tuba a karɓa ba
wa bi mislihi qala abu hanifa ta wa sahabuhu da kwatankwacin wani ne abu hanifa ya faɗa wa ashabuhu shine da abokansa wato almajiransa manya irin su abu yusuf da muhammad ibn hassan shaibani wa sauri sufyan sauri ana ce amirul mu'minina fil hadisi wa taqwa wahidud dari wa fahirul asari mutumin kufa ne babba ne a ilimi shi da suke masa kirari da amirul mu'minina fil hadisi wa taqwa to shi ma haka ya faɗa wa ahlul kufati wannan wato wato al'am ba'd al-khas ne saboda shi ne malamin kufa din wal auza'i al-imam al-auza'i shi ma haka shi ma zamanin sa faridud dahr ne wahid al-asri akwai karatu sai ka ce a cikin musulmi haka za a yi lakinnahum qalu sai dai su sun ce hiya riddatun kuma ridda ce
warawa mislu walid bin muslim an maliki kwatankwacinsa kuma walid dan muslim ya rawaito daga imam malik
wa haka tabari mislahu an abi hanifata hanifata wa ashabihi haka kuma tabari ya kaito kwatankwacinsa daga abu hanifa da almajiransa fiman tana kasahu sallallahu alaihi wasallam cikin wanda ya tauye darajar annabi alaihi salamu au bari aminhu ko kuma ya kubarranci daga gare shi rabu kansa da annabi alaihi salamu ko kuma ya karyata annabi alaihi salam duk hukuncin su da bari'a zai zo da aka ga inda ya maganar tabari da ko kala suhununu suhununu ya faɗa fi man sabbahu cikin hukunci wanda ya zagi annabi alaihissalamu ya ce wannan radda ce kazzan da kati da shi da zandaka abu ɗaya ne zandaka shi zandaka shi ne wanda yanzu mutane suke cewa da shi irin wanda ya ce baya addini biyu ake ce masa fega shi ne zindigi ya ce san ba addini ba annabta ba maganar lahira na ce ana fasa zindigi da wannan ko kuma ya koye kafirci ya bayyana musulunci to shi kusan inuwa ce ko dodo ne kamar na hoto dodo ne na munafiki to shi ne zandaka ya ce wanda ya zaki annabi sima da shi da zandaka abu ɗaya ne
وعلى هذا وعلى الخلاف استتابته وتكفيره akan wannan ne to shine inda aka samu sabani kawai fista ta bace ya wajen a bashi wato kwana uku ya tuba da kuma kashe shi wanda suka ce radda ce kamar zandaka to annan ne sabani
wa hal qatluhu haddun aw kufrun yawa yace hal qatluhu haddan aw kufran tunda an ce a kashe shi wannan hukuncin an yi tafi a kansa to amma in an zo kashe shin shin haddi ne ko kuma kafirci akan Allah kan kafirci za a kashe koko akan haddi in haddi ne sai a ce ya zagi annabi ne alaihissalam to sai masa haddi na zagi na ko kazafi in kuma riddace shi kenan sai a kashe shi kufra
kama sanu bayyana fil babi sani insha Allah kamar yadda zamu bayyana shi a babi na biyin Allah ya so ta alama daukake ولا نعلم خلافا في اتباع حتى دمه ba mu san wani sabani ba cikin halitta zu da jininsa ulama ila ansari tsakanin malaman birane to salafil umma da kuma rigaya na al'umman nan wanda ake koyi da su babu sabani su ulama wal ansari sune malaman makka malaman madina malaman kufa malaman basara malaman bagdad malaman dimashka su ne masu tumbatsatsu wajen karatu to shine ce ba a samu sabani a tsakaninsu ba
وقد ذكر غير واحد al'ijima'a جماعة
wata kafirihi wato kad zakara gairu ahidin al'ijima wani mutum ɗaya wato jama'a mai yawa sun haɗu cewa ijima'i ne na malaman musulunci ala katalihi akan kashe shi wata kafirihi da kafirta shi وأشار بعرف zahiriya mm.
وهو أبو محمد علي بن أحمد Abdul Farisi ila khilafi to barin zahiriya so shine Muhammad dan Ali dan Ahmad al-Farisi shine ya nuni zuwa al-khilaf sabani fi takfir al-mustahab bihi به cikin kafirta wanda ya kankanta lamarin Annabi alaihi sai wulakanta shi والمعروف ما قدمناه lama aruhu ma kaddamna abinda yake sananne mun da muka faɗa haɗuwar malamai ba za a ɗauki maganar zahiriya ba su zahiriya su ne masu ɗaukan wandarin nassi zahiransa a kan suke tafiya su ne almajiran dauda zahiri to shi daga cikinsa aka samu shi ibn hazmin shi ma zahiri ne su zahiri suke ɗauka su fi yawa abubuwan da malaman fiƙi suke tafiya a kai ba su tafiya tafiya a kansu ba in a wajen zahiriya ne a cikin wannan watan na azumi yanzu in za ka je nan da fane sau shi kenan sai ka sha azumi su kawai shari'a kamar sakaka take in za ka je unguwa masu a gurin soyi tafiya ce amma da malamin fiƙi suka ce sai ta kai mul kaza wasu ba ruwansu da wannan amma mafi yawan abubuwan da mutane suke tafiya yanzu da yawa hukunci hukuncen da ake zahiriyanci ne waɗansu ba su a sun duwa ba saboda kawai karatu ake sakaka mutum ya ɗauki abu ya karanta ya karanta baya gani daga wurin wa yake ko sai ya hau kai ya zauna sai ya ɗora mutane a kai kuma zahiriya ce kasan su a gurinsu komai a fili iki ba ruwansu da zancen wato- wato alfazu cewa akwai wanda suke majazi akwai wanda suke hakika idan ka zo a hausa in ka ce gari ina me ake nufi inda jama'a suke taruwa suke kwana da gidaje man ka ce gari ya waye ba wannan kalmar garin waccan ce in ka ce garin nake ji da kaga wahala ake fara haka ce nagari na kowa kaga ana nufin mutumin kirki to shine macaji to su sai suka ce sam duk abin da ya zo alqur'ani kawai zahirinsa za a dauka ba inda zaka ka dauke shi da wata ma'ana ba wannan ba to shine aka samu wata dan takaddama da wanda suka ce zahiriya ku daina haka ba daidai kuke ba to aka samu akwai wani makaho ya fi zankewa a ciki sai aka ce za a yi munazara a tattauna a kwama yana zuwa sai ce ni da makaho zan yi makaho ya zanzanke sai ce man kana fi hazihi a ama ko ko fil akhirati ama wa adallu sabila sai ce kai wannan majazi ne zan ji hakurin a jefa na auta a wafi wa abinda nayi a nan duniya ni makaho a lahira ma ta ce makaho bana ciki eh sai bai yadda ba eh an kana biya zai a amma ko fil akhirati amma wa adallu sabila wanda anan makahu ne a kiyama amma wa adallu sabila makahu ne kun fi batan hanya sai ce kai ba makahu irin na ida ake nufi ba makahun basira eh sai ma zai sauka daga nan shi za a bari a ciki ai
قال محمد بن سلمة dan wanda dan saunu ne yace a jama'al ulama'u malamai sun haɗu sun yi ijma'i أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم mutanen asalahu kafirun ta mai zagin annabi mai tsira da wancan Allah mai tauye darajarsa kafirun kafirai ne والوعيد جاء zai alaihi bi azabillahi lahu narko kuma yana bi ta kansa na azabar ubangiji madaukin sarki gare shi وحكمه عند الأمة ummati alqatl القتل wannan bangaren Allah kenan wa'idi yana kansa hukuncinsa kuma a gurin al'umma alqatl kisa
ومن شك في كفره وعذابه Ka- كفر to kaji wata matsalar kuma in mutum ya zo yana wannan kuma sai ya je shafa mutane wanda da ya kokonto wajen kaf- kasancewarsa kafiri ya kokonto wajen zai game da azaba Allah to kafara ya kafarta shi ma da kyau
واحتج إبراهيم bin Hussein bin Khalid al-Faqih في في مثل, مثل هذا خالد بن الوليد مالك بن نويرة لقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبكم sahibukum yawa ya ce shi a'a shi ibrahim bin hussein bin khalid al-faqihu ya kafa hujja da waccan kalmar da ya faɗa fi misal hadha bi qatl khalid bin al-walid kisan da khalid dan walid ya maliki bin nuwaira maliku dan nuwaira nuwaira ta shigira ce ta nauru shi maliku ibn nuwaira mutum ne wanda ake jin maganarsa a danginsa kuma yana da alfarma a banu tamim ya zo ya haɗu da annabi alaihissalamu aka yi duk abin da za annabi alaihissalamu shugabantar da shi to ya shugabantar da shi ya tafi da aka saukar da kuce zaka aka aka aika masa sai yi timbe ya fara kumbiya kumbiya na inda inda har abu ya zo kan zamanin sai na abubakar radiyallahu anhu aka tura masa khalid ibn al-walid da ije ya yi masa magana a kan wannan sai ce haka sahibukum ya ce shi ne ya aubari amin hudun haka sahibukum ya faɗa sai ce a ban da kai kai ka huda kanka kenan wannan kalmar na ƙasta annabi kai alaihi abokinku ba rasulullahi ba ba shugabanmu ba sai ce sai na za ta tsara wuyanka sai ce haka za a marakun sahibukum sai ce shi kenan saboda dan uwa suka ce a koma madina ce wallahi wanda iya wannan ba na bukatar shawarar kowa ba zan koma gurin khalifa an gaya masa tun da ni ya ba wannan aiki ya ce ina dirar ya ce tashi tsara wuyan sai tare shi ka ce wani gobe saki haka yi masa dirar sahibukum ya ce tun da ka ce sahibukum tabarrai ta binu ka nuna ba kai ba shi mawulakanci kake ne sai ya ce haka sahibukum ya ce da ku ku yi ya ce shi kenan ka yanke kanka hukunci ba zan kare ina dira taso da kokan sakari aka fito da shi bainar jama'a tsara wuyansa shi kenan aka aika وقال أبو سليمان الخطابي abu suleiman al-kaddabi ya ce لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله za kana musulman كان ce ban san saɓani daga mutum ɗaya ba daga cikin malaman musulunci da ya da ya saɓani a wajen wajabcin kashe shi idan kana musulman in wanda ya haka musulmi ne
وقال ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن sunun har ibn al-qasim ya faɗa da kuma karɓo daga malik a cikin littafin ibn suhunun والم- wala mabusudi da mabusud
والقتبين watubiya watubiya dukkanin su duk mudawwanoni ne ya mabusud da watubiya شريف
وحكاه مؤرف عن مالك مالك في كتاب ابن حبيب haka mudarrifu ya haiko ta ga ma- ya hakaito daga Malik a littafin Ibn Habib من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل walam yustatab wanda ya zagi Annabi alaihi salamu daga cikin musulmi kutila za a kashe shi walam yustatab ba za a ba shi damar tuba ba
قال ابن القاسم Ibn al-Qasim ya faɗa fil utubiyya a cikin wannan mudawwana utubiyya من سبه أو شتمه wanda ya zage shi ko shatamahu aw abahu ko aibata shi أو ko تنكسه kuma ya tauye masa matsayi فإنه ya kutalu ana kashe shi حكمه عند الأمة eh alqatlu kazindige hukuncin sa a wajen al'ummar musulmi kisa kamar zindige
وقد فرض الله تعالى firahu wa birrahu تقديره Allah madaukin sarki ya wajabta tawqirahu girmama annabi alaihi wasallam birrahu da kyautata masa to wanda zai sabanin haka to ga abin da za a yi masa kenan Allah sai shi yasa zaka ga malamai suna ta nusar da mu kamar maganar da malam nura ijiya wajen maganar sira ta annaba san wajen tasowarsa da sauransu yake cewa ya za a yi na ce karatu za a gurin malamai ka san idan an zo malamai sun hana a dinga ɗaukan annabi alisana kwatanta shi da sauran annabawa da sun dinga cewa in annabi wani kaza da annabi ba a so so da yana da daraja ba so a dinga yi masa ka da annabawa alaihi salatu wassalam kada illa ta shiga da lahani to sannan in za a yi wani abu na mutane to mutum ya kiyaye kansa taba annaba sai wajen kwatanta kai idan mutum ba shi da lafiya ko wani abu ya ce wai annaba ma ya rashin lafiya to wannan hadari ne da shi ba karami ba in tsaya kalmar ta tsaya da shaida ana iya kashe mutum waye shi da wanda za su zo suna yin karatu ana faɗar darajojin annabi alaihissalam ana faɗar mu'ujiza sai malami yana faɗa sai ce wai kai haka kake to na ba karatu bane kai haka kake ce gomin annaba sai yana kanshi sai ce kai naka gomin kanshi ke ba yake yin wannan wannan darajar linzami ne ya fi karfin bakin kaza in ka faɗi gomin sarsautowa duk duniya wani za ka zo kwata ce ya kake in ka ce kai haka kake ka ɗauko shi ka sa shi ka faɗa da ka faɗa da annaba sun kula kan ce ne wannan ba a yi sai mutum ya tara mutane ana ta kabarbari amma gaban shari'a za a kai shi sai jikinsa ya gaya masa annabi ya wuce a yi masa wannan al'islam sai annabi al'islam ba ya inuwa sai mutum ya ce wai kai haka kake ba ka inuwa wa yi kai wa ake gwadawa ba a yi wannan ko ɗaya in mutum ya je karatu haka to ya je karatu a gurin wanda ba su san yadda ake mu'amala da annabi alaihi sai su je su ci bakin da zai ja mutum yi dake a wuta shekara saba'in ba a yi masa haka alaihi ko faɗar wani abu in wani abu ya same ka na musifa kai haƙuri sai ka ce wannan abin ya samu annabi alaihi wanda shine shugabanmu da shi aka ce mai koyi sai ka tsaya man kace ni ma ni da ya same ni ya samu annabi so ban da wannan kan dan ka fada a cikin hannun shari'a ba a yi amin
wa fil masudi alal usman bin kinanata a cikin mabusu shi ma littafi ne da usman dan kinanata ya ce man shataman nabiyyi sallallahu alaihi wasallama minar musulmina wanda ya zagi annabi alaihi daga cikin musulmi kutila a kashe shi au suliba hayyan ko kuma a kuma a tsire shi da rai walam yustatab wato ba za a bashi lokacin tuba ba wal imamu mukhayyarun fi salbihi hayyan aw qatlihi shi shugaba na musulmi an bashi zabi ko ya sa a tsire shi da rai ko kuma a kashe shi kawai wanda iya yi musa abi wani abi uwaisi da an karar daga ruwayar ibn musa abi da ibn abi uwais mun ji imam malik yana cewa wanda ya zagi annabi tsira da macilar haushe ta mu ko ya zage shi dai ko kuma ya aibata shi ko kuma ya ko kuma ya tauye masa haƙƙi ya wulakanta shi kutila za a kashe shi musulman kana au kafira musulmi ne shi ko kafiri la yastatabu ba a nema masa tuba a ce an ba shi kwana uku tuba za a yi ba shi kuma kafiri sai a duba a ga abin da yi ya saba da kafircin da yake kai ne in a kafircin da daman a gine yadda suka ɗauki annaba sun yi tafi a kai to ba irinsa ake nufi ba kafircinsa daban sai kuma ya fito i wata kalmar wadda za ta taɓa mutuncin annaba a zai sun a cikin kafircinsa ba to wannan kashe shi za a yi amin kuma da daga cikin ka'ida da ake ta zaman tare na mutane idan za a zauna da musulmi da wanda ba musulmi ba to ana so a zauna lafiya a ƙasa ɗaya kar a samu fitina to abinda ake shimfaɗawa da zaman lafiya sai a ce to kwandishin ɗinsa kada wani wanda ba musulmi ya ɗauki alƙur'ani ya masa fassara abin da ya ga dama daga ran da ya wannan wannan zaman lafiya babu shi ko kuma ya taɓa mutuncin annaba alis yana yin wannan shi ma babu shi ko ya zo ya kama wata musulma ya zina da ita shi ma an gama amma bature da zai tafi ba ma kasanin sai ya yin wannan sai muke shine muke zaune kara zubayi in wani ya ga dama kafuri sai ya fito ya zagi annaba sai shikenan so da ba ka'ida da aka shimfiɗa a ƙasar cewa wannan ba zai yiwu ba
وفي كتاب محمد أخبرنا أصحاب مالك أنه قال a cikin kitabi muhammadin ya ce ya ba mu labarin da cewa sahabu malikin sun ce annahu kala من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين.
من مسلم أو كافر قتل walam yusatab ولم يستطع wanda ya zagi annabi alaihissalam au gairahu min annabiyina ko wani sarkacin annabawa min muslimin au kafirin musulmi ne ya zagin ko kafiri kutila hukuncin sa kisa ne walam yusatab ba za a bashi damar tuba ba can bashi kwana uku kina
وقال أسببه asubago ya ce malam asubago ya ce يقتل على كل حال za a kashe shi a kowane irin hali أسر ذلك au a zaharahu ya ɓoye wannan ne ko kuma ya fito da shi fili ولا يستتاب ba a bashi zaman lokacin tuba أن توبته لا turafu domin tubansa ba za a gane ba kamar mai tsafi ne su an yi to ba za a gane ba idan abu ne a zuci
وكان عبد الله بن عبد الحاكم bin abdulhakami zala dan abdulhakami ya ce من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قتل ولم يستحب wanda ya zagi annabi mai tsira da mancin allah min musulmin a cikin musulmi au kafirin ko a musulmi ko a kafiri kutila za a kashe shi wa lam yustatab ba za a bashi lokacin tuba ba a ci an bashi kwana uku dinnan
وهكذا التبري مثله dabari ya hakaito kwatankwacinsa an ashabi au an ashaba an malikin daga ashabu shi kuma daga malik
وروى ابن وهب an maliki عن مالك ibn habin shi ma ya rawaito daga maliku من قال
Mm. inna rida annabi sallallahu alaihi wasallama النبي صلى الله عليه Mm.
وسلم wanda yace mayafin annabi mai tsara da manshin Allah wayarwa kuma an rawaito zirran nabi sallallahu alaihi wasallama zir shine kamar abotir irin na jikin riga wanda ya ce wasikun wato yana da datti arada bihi aibahu yana nufin aibata annabi alaihi salam utila to sai a kashe shi eh ce mayafin annabi sai yayi datti ba kashe shi kawai za a yi saboda wulakanci zai wa annabi alaihi salam
وقال بعض أنا- علمائنا Eh, shashin malaman mu suka ce أجمع العلماء على أن مرد م- من دعا على النبي ala nabi min al-anbiya ibil waili wanda dai ya wato ya da'awa ga annabi daga cikin annaba bil waili wato da kalmar wailu wato kaico أو بشيء بنو.
من المك- ko da wani abu min al makaruhi na abin ki أنه يقتل yuqtalu sai a kashe shi بلائك bilasta tabatin ba tare da an bashi lokacin tuba ba
وأبكى أبو abul hasan al-qabisi abul hasan al-qabisi ya bada fatawa في من قال fi nabi sallama الله وسلم al-hammalu مال wanda yace da annabi sai al-hammalu yatimu abi dalib أبي لا bilkatili ya ba da fata a kashe shi ya hamad wato wannan kalmar annabi sai in ya je kasuwa ya siyo kaya shi ke ɗaukowa da kansa in wani ya tare shi ya ce karɓi sai ce sahibul mata'i aula bi hamli mai abu shi ya fi cancanta ya ɗauka ko mun yawan kan shi zai ɗauko to wanda ya kalli wannan ya ambaci annabi ɗan dako to kashe shi za a yi hau ya ce timu abi ɗalib إيه mahaifin annaba sun ya rasu kakansa ya karbe shi su rainansa yana shekara takwas kakan ya rasu abu dalib ya karbe shi wanda ya ce marayan abu dalib idan ya wulakanta annaba su hukuncinsa kisa ne
وأفتى أبو محمد بن أبي زيد بقتل رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بهم رجل كبيح الوجه واللهية Hmm.
فقال لهم تريدون تعرفون صفته هي في صفة هذا المال في خلقه
ولهيته. ya ce wa a fita abu muhammad bin abi zai da alƙairawani wa mai risala kenan shi ke kira al-maliku sagiru ce mahauza ban maliki a kansa ta take shekara 300 da 80 da yan kai ya rasu da dadde ne fa mai wanda ya shirye wanda ya wannan shekara karni na hudu aka yi shi to ya ba da fatawa mazhabin mali a kansa duk magarib ta tsaya shi sake ce malikus al-malikus sagir to ya ba da fatawa bi katal rajulin na a kashe wani mutum sami a kauman ya ji mutane sun taru suna karanta sira ta annabi alaihissalamu ya ta zakaru na sifatan nabi sallallahu sallama suna muzakara na suku annabi alaihissalam a zaharar launi a da aja anjala irin wannan a kanal amfi suna ta lissafawa izmar rabihim rajulun qabihul waje sai wani kuma mummuna ya zo ya wuce fuskar ba ta da kyau wallahi ya tage mu ma ba mai kyau ba to da ya wuce sai wani mutum kuma da ya ga wannan faƙalar lahu sai ya ce turidu na ta'arifu na sifatahu kuna nufin cewa kun san siffar annabi alaihi kuke wannan hiya fi sifati hazal mari siffar annabin da kuke faɗa ba irin siffar wannan da ya wuce ne yanzu fi kalkihi wal hiti ya cikin zubin fuskarsa da yawan yasa sai abu muhammad ya ce hukuncin sa kisa ya zai nuna mummuna fuska ya ce da mutane wannan wanda kuke faɗa na annabi alaihi salamu ai ba daidai kuka sani ba fuskarsa irin ta wannan mutum ce gemanyansa irin ta wannan ce ce hukuncin sa kisa kawai
وقد كذب لعنه الله ya ce wa ƙala wa latu ƙubula taubatuhu wace ba a karɓi tubansa ba da ana hula ya yi ƙarya ne Allah ya la'ance shi bil imani wannan kalmar ba za ta fita daga bakin mutumin da yake da zuciya mai imani ingantacce ba alhamdulillah za ta fita ba Allah sauye amin Allah kiyaye mutane da mata a wajen sha'anin annabi alaihi saboda zamani ya zo mutane suna da abubuwa na sakandanta da wani kishi da mata suke in suna da kishi sai su dinga faɗan maganganu akan wanda suke magana akan annabi alaihi salam in ce akwai wanda yanzu in an zo ana magana sufofin annabi alaihi mata sai su dinga jin haushi ba sa so suna faɗar baƙaƙen maganganu to ga wannan akwai hadari a ciki in ta wuce garin faɗa bakar magana ta taɓa mutuncin annabi alaihi salamu kaga hukunci ya hau kai in ba a yi ba anan in an je kiyama sai Allah ya yi Allah ba zai kyala mutum bai taɓa masa annabi alaihi salamu wanda wanda ya taɓa annabi alaihi salamu to fa ya sani duk da Allah ya waiwaye shi babu wani sarari wala sama wala ƙasa wala duniya wala lahira da zai karbe shi ba makalukin da zai sai tsaya masa sai dai mai fuskance shi ba kuma Allah ya kiyaye mu kiyaye mu